أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi na wannan jiha ta tawa a ƙasar Nijar ina farin cikin kasancewa da ku a wannan rana mai tarin albarka kuma a wannan gidan rediyo mai tarin albarka wadda ake ce da shi gidan rediyon tambara mun haɗu a wannan lokaci ne ba don komi ba saboda tattaunawa akan wato matsaloli da za su wato taimaka mana mu gane su don mu warware su a tsakanin wannan al'umma musamman wato matsaloli da suka shafi ma'aurata da zamantakewar aure a hakikanin gaskiya daga cikin abubuwan da suke damun mu kuma suke ci mana tuwo a ƙwarya shine matsala ta zamantakewa ta ma'aurata shi aure kamar yadda aka sani wato mabudi ne na alheri kuma aure Uh, sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya sunnanta ya yi kuma sauran annabawa ma suka yi kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ce mun turo da wasu manzanni kafin kai waje Allah lahum azwajan wa zurriya muka azurta su muka ba su mata muka ba su wato zurriya su mata Allah ya yi su wato halitta ce da dan adam ba zai iya rayuwa ba ya ji daɗin rayuwa ingantacciyar rayuwa sai da su to amma kuma zamantakewa da su yana buƙatar haƙuri yana buƙatar kai zuciya wato nesa da yawa ana ta koke-koke da kawo wato ƙara kullum ne babu rana ta banza da za a rinka kawo ƙara wato tsakanin ma'aurata to amma ya kamata mutane su sani cewa aure dinnan ibada ne aure shari'a ne kuma aure mutunci ne kuma yana tsare kima da darajar wato shi mai auren ko ita mai auren kuma duk lokacin da mutum ya yi aure ya ji a ransa cewa yana tabbatar da wata doka ce ta Allah da aka ce ya yi kuma ta dalilin aure Allah yana saukarwa mutum albarka a rayuwarsa da iyalinsa da yan uwansa da danginsa ga baki daya to amma ba zai a yiwu a ce duk da wannan alheri da yake tattare da aure a ce babu matsaloli ba a wannan zama an Allah ya bamu dama ina so na irgo mana wasu matsaloli ne guda goma da suke ci mana ƙwarya suke damun ma'aurata abu na farko daga cikin wannan matsaloli shine matsala ta adalci shine daidaito a tsakanin ma'aurata gaskiya yawa-yawan mata suna kuka da mazajensu wajen rashin yi musu adalci kalkumanta ƙur'ani ne ya umarce mu ya idalu huwa aqrabu littaqwa ku dinka yin adalci a cikin komai naku duk abin da mutum zai yi to ya yi ƙoƙari ya ga ya ɗabbaka adalci da gaskiya don wannan shine ya fi kusa da ainihin wato tsoron Allah adalci na farko ita kanta matar da ka aure ta ka yi mata adalci ta hanyar wato kulawa da inganta rayuwarta kada ka cutar da ita kada mutum ya yi aure na morewa ko sauke sha'awa ko mutum ya yi aure don huce haushi ko kuma ya aure don abokanansa sun yi shi ma bari ya yi to duk wanda ya yi wannan to za ka ga a zamantakewarsa da matarsa ba lalle ya zamanto yana yi mata adalci yadda ya kamata ba da yawa mata suna kukan mazajensu ba sa musu adalci wajen ciyar da su ba sa musu adalci wajen yi musu sutura ba sa musu adalci wajen ajiye su a wurin zama ba sa musu adalci wajen abin da ya shafi hatta hakkinsu na auratayya ba sa musu adalci so muna kira ga maza duk wanda ya ɗauko wannan babban ragama wannan babban aiki na cewa zai yi aure ko ya yi aure to wallahi ya sani cewa sai Allah ya tambaye shi dangane da iyalinsa haka akwai rashin adalci na wato iyaye dangane da 'ya'yansu kaga mutum ƙarara yana fifita 'ya'yan wance akan 'ya'yan wance kaga miji ko mai gida ya ware wasu maƙudan kuɗi ya bawa wani ɗaki ko wani gida daga cikin gidajen da yake aure amma ya hana wasu daidai da abin hawa akwai waɗanda ba sa yi wa 'ya'yansu adalci daidai da ainihin wato makaranta akwai iyayen da ba sa yi wa 'ya'yansu adalci daidai da sutura wata mata take faɗa cewa abin mamaki mai gidanta yana da 'ya'ya wajen goma sha amma waccar matar idan ya zo zai ba da 'ya'yanta kuɗin sallah kuɗin ɗinkin sallah sai ya ninka mata kuɗi sama da yadda ya ba wa 'ya'yan wanci waccar matar idan 'ya'yanta za su je makaranta suka buƙaci tallafi nan da nan sai ya bayar amma waccar matar idan ta ce tana neman taimako ga 'ya'yanta saboda harkar makaranta sai ce ba shi da kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo masa kukan wato wani hukunci da aka yi wani mai gida ne ya zaɓi gona daga cikin gonaki ya ba wa ɗaya daga cikin ainihin wato 'ya'yansa sai ya gaya wa matarsa a kula da wannan hadisin fa mutum ne ya ɗauki gona guda ya ba wa ɗansa amma bai ba wa sauran 'ya'ya ba sai ya gaya wa matarsa cewa ai ya ɗauki gona ya ba wa wani sai matar ta ce to ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a'a ban gaya masa ba sai ta ce to ka je ka nemi shaida annabi wannan ya nuna mana su magabata duk abin da za su yi na zamantakewan auracewa da rayuwa sai sun tuntuɓi shari'a sai sun tuntuɓi sunna sai sun tuntuɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne ya tashi ya ji gurin manzon Allah yake gaya masa gashi gashi annabi ya ce da shi a kulla waladika na haltahu yanzu kowane ɗaya daga cikin 'ya'yanka ka bashi gona sai ce la sai manzon Allah ce to tashi ka bani guri fa ashhid ala hadha ghairi ka je wani ya maka shaida ba ni ba a wata riwayar ya ce fa inni la ashhadu ala jaurin ni ba na yin shaida akan zalunci ashe wannan hadisin yana nuna mana hadari ne mai gida ya ware wani ɗa ya masa hidima bai yi wa sauran yaya ba hadari ne mai gida ya ware gida ya ba wani ko ya ware shago ya ba wani cikin yaya ko ya ɗauki nauyin wannan ya tallafa masa amma wannan ba zai masa ba to yau mata suna kukan rashin adalci da iyaye suke yi a tsakanin 'ya'yansu abun mamaki mutum ɗanka da ka haifa ka kasa daidaita tsakaninsa da ɗan uwansa manzo Allah ya taɓa gaya wani sahabi ya ce da shi yanzu kana so a turidu an yakunu laka fil birri sawa kana so su zamanto daidai wa daida a gare ka wajen yi maka da'a ya ce e sai annabi ya ce masa to kai kokari kai adalci tsakaninsu sannan rashin adalci tsakanin ma'aurata din mana mutum yana da mata biyu mata uku mata yau suna kuka mazaje suna zaluntar su ba sa yin adalci a tsakaninsu maza suna ƙin yin adalci tsakanin matansu a wajen sutura suna ƙin yin adalci tsakanin matansu wajen makwanci suna ƙin yin adalci tsakanin matansu wajen hira da tattaunawa suna ƙin ƙin yin adalci tsakanin matansu wajen ciyarwa sai ka ga namiji ƙarara a fili ya fito yana nuna bambanci tsakanin waccar matan da wannan wallahi wannan hadari ne kwarai da gaske ya zo a riwaya a hadisi ingantacce duk mutumin da yake da mata sama da guda ɗaya kuma bai yi adalci a tsakaninsu ba to zai tashi ranar tashin alkiyama wa shiqquhu ma'il bangaren jikinsa bangaren gangan jikinsa yana karkace saboda bai daidaita tsakanin iyalinsa ba da yawa mutane wallahi za su je su yi da na sani a kiyama saboda rashin adalcin da suke a tsakanin matansu wani tsoron matar yake ji da haka ba zai iya adalci tsakaninta da 'yar uwarta ba wani kuma tsoron iyayenta yake ji yasa ba zai adalci tsakaninta da abokiyarta ba wani kuma tsoron ainihin wato 'yan uwanta yake ji yasa ba zai adalci tsakaninsu ba wani kuma tsabar son zuciya ne wani kuma tsabar rashin tsoron Allah ne da haka ku ji tsoron Allah mazaje ku rinka yin adalci a ainihin wato tsakanin matanku hatta daidai kwana raban girki akwai mazan da ba sa yin adalci tsakanin matansu a raban girki sai ya je ɗakin wacce ya mata kwana kaza wannan kuma ya zo ya tauye mata kwananta ba zai zo mata akan kari ba kuma ba zai ba ta cikakkun kwananta ba haka maganar ciyarwa kar kai magana akan wannan zalunci wannan ya bata kuɗin cefane ya bata dubu ɗaya wannan kuma ya je bata ɗari biyar ko ka ga mace mai 'ya'ya maimakon a fifita ta saboda 'ya'yanta amma wallahi sai a tauye ta yana da mata wannan amarya ce ba ta da ainihin wato 'ya'ya wannan kuma uwar gida ne tana da 'ya'ya bakwai amma idan ya zo ba su tallafi na kuɗin cefane abun mamaki sai ya ba su iri ɗaya wancan ya bata dubu ɗaya wannan ma ya bata dubu ɗaya alhali wancan tana da ƙananan 'ya'ya wancan tana da jariri wancan tana da 'yan mata wancan tana da kaza ya ku mazaje ku ji tsoron Allah wajen yin adalci a tsakanin wato matanku abu na biyu matsalolin da suke fuskantar ma'aurata akwai tsananin kishi daga mata idan har an yi wa maza faɗa an yi musu nasiha sai adalci to mata kuma suna da mugun kishi na'am ba za ka iya raba mace da kishi ba kwata-kwata ka ce ba za ta yi kishi ba amma kuma dole ne a jawa mata kunne dangane da bakin kishi da suke da shi na ainihin wato cutar da mazajensu da cutar da ainihin zamantakewa ta aure akwai matar da saboda bala'in kishi zaka ga ta lalace fara ce amma ta yi baki ta rame tana cin abinci abincin bai bayyana a jikinta saboda mugun kishi ba ta iya fara'a saboda mugun kishi ba ta iya hira da mijinta saboda mugun kishi ba ta iya kyautata mijinta saboda mugun kishi yau kishin mata har ya kai ga suna kishi da iyayen mazajensu kaga mace tana kishi tana fada da uwar mijinta ta mai da uwar mijinta kishiyarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko kuma ita uwar miji ta mayar da matar ɗanta matar ɗanta ita ce kishiyarta ta yi ta fada da ita tana ƙoƙarin yaƙarta tana ainihin wato ƙoƙarin tabar da ita a wajen ainihin wato mijinta ana samun matsaloli hatta magana akwai gidajen da tsakanin uwar miji da matar wato ɗanta wallahi ba sa magana saboda bala'in kishi na mata da rashin addini wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne sannan akan samu kishiya da kishiya abokiyar zama da abokiyar zama wallahi sai su kwashe shekaru sama da biyar ba sa magana a yanzu dinnan akwai kishiyoyi da ko magana a juna ba sa yi suna tarayya akan miji guda amma kuma ba sa magana saboda shi kansa mijin gashi gashi nan ne su su su ne baya iya ainihin wato daidaita matansu ya adalci tsakaninsu ya musu fada ya san wance ba ta shiri da wance ya san wance ba ta magana da wance amma abin mamaki yana da rauni ba zai iya musu magana ba zai ɗauke su a mota za su je unguwa har a je a dawo wallahi ba za su yi magana ba wannan wace irin rayuwa ce wannan wannan wani irin kuntatawa kai ne ko kuma akwai wanda ma fa ba sa ma iya haduwa daidai da a mota ɗaya a ɗauke su su je unguwa wallahi ba sa iya haduwa saboda me tana bakin ciki tana ainihin wato gaba tana kiyayya da abokiyar zamansa da abokiyar zamanta amma kuma 'ya'yansu sun hada uba ubansu ɗaya amma kuma zai iya faduwa ya mutu ya basu su yi zaman ta kaba tare wannan kazanta da take faruwa a gidajen musulmi na gaba da ƙiyayya tsakanin kishiyoyi da rashin magana tsakanin kishiyoyi da fada tsakanin kishiyoyi da ainihin mugun nufi tsakanin kishiyoyi ba abu ne da shari'a ta yarda da shi ba kuma ba abu ne da musulunci yake goyon baya ba ina kira ga mazaje ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin matanku ku daidaita tsakaninsu ta hanyar sulhunta su duk wanda ya san yana da rauni ba zai iya yi wa matarsa faɗa ba in tana gaba da yar uwarta to bai kamata ya aure ta ba bai kamata ya ƙara aure ba wanda ya san yana da rauni baya iya faɗa a gidansa gidansa ya fi ƙarfinsa matansa sun fi ƙarfinsa a zo ana rikici a gidansa ba zai iya magance matsalar gidansa ba to bai kamata ya je ta tara mata yana haɗa su faɗa suna duke-duke ba to akwai irin waɗannan matsaloli da suke faruwa na ainihin wato tsananin kishi malam da matarka yau ta ga kana yawan canja riga sai ta fara shirin za ta yaƙe ka tana ganin watakila to ai za ka ƙara aure kenan wani bawan Allah yana da gidansa yalwatacce sai ya zo yana yan gyare-gyare sai matar take cewa wai me me ake nufi ne wai wai me nake gani sai ce kuma shikenan tunda muna zaune ba zan gyara a ƙara ɗakuna ba to me za ka yi da ɗakuna to wallahi ko ka yi su ma zan rinka zuba turmi da taɓarya a ciki ka ji wulaƙanci ya gina ɗaki mai kyau ya kashe kuɗi wai a rinka ajiyar turmi da taɓarya wata kuma zuwa ta yi ta gayyato yar aiki kawai ta kawo ta tace ga ɗaki nan sabo mai gida ya gina wai dan kada mai gidan ya ƙara mata kishiya ta sakkana ta ta ajiye yar aikinta a cikin ɗakin da mai gida ya ajiye watakila don ya ɗan ainihin wato ƙara aure kuma da mun ba laifi mai gida ya rinka yin ya gina wani ɗaki ya rufe shi ya samu ya kwaɗo don barazana saboda da an yi maka ba daidai baka ce to akwai wasu fa suna tafe yawwa saboda barazana kada mutum ya bari a gidansa ya zama kawai iya ɗakinsa da na matarsa da falon ta a'a ya kamata ka gina wani ɗaki ko ka gina wani gida ka saka kwaɗo ka rufe shi da an tayar maka da hankali ka ce to wallahi ba kowa za ta shigo gidan nan nan gaba kaɗan ba tare da dogon ɓata lokaci ba wannan yakan sa mata su gyara alaƙa su da mazaje don haka don Allah iyayena mata muna kira gare ku zazzafan kishi yana kashe rayuwar mace zazzafan kishi yana illata rayuwar aure zazzafan kishi yakan sa miji ya ƙara miki kishiya zazzafan kishi saboda kin takura masa baya sakewa baya jin daɗin rayuwa da ke abu na uku daga cikin matsalolin da ake samu tsakanin ma'aurata akwai ƙarancin ciyarwa ƙaranci na me na ciyarwa mazaje ana da kokarin aure amma fa gaskiya akwai rauni wajen ciyarwa wani matarsa ma guda ɗaya wallahi baya iya ɗaukar nauyinta amma za ka ga ya yunkura zai je ya ƙara aure yanzu wata mata tana cewa mijina baya iya biyan kuɗin makarantar yayana mijina baya iya biya mana kuɗin asibiti mijina baya iya biyan kuɗin haya mijina baya iya ɗaukar nauyinmu na rayuwa yau da gobe abubuwan masarufi na rayuwa ci da sha na gida mijina duka baya iya yi amma ya samu wata dama kawai sai ce zai ƙara aure malam zan yaƙe shi na ce to gaskiya dai bai kyauta ba amma in kin yaƙe shi ma baki laifi ba saboda me idan ya je zai ƙaro musu nauyi ne na'am ba daidai ba ne wannan ko a shari'a wannan mutumin bai kamata ya ƙara aure ba baya iya ciyarwa baya iya biyan kuɗin makaranta baya iya biyan kuɗin asibiti baya iya biyan kuɗin haya baya iya ɗaukar nauyin rayuwar iyalinsa kuma ya ce ya ga budurwa zai je karo ai ko qur'ani ma cewa wal yasafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadli wanda ba su da halin aure cewa akai su kame sai har in Allah ya wadatar da su sai in Allah ya ubangiji tabaraka ta'ala ba su iko yaya mutum zai je itinkari aure ba shi da halin ciyarwa ba shi da ikon ainihin ɗaukar nauyi kawai dai rikici dan kawai morewa aure ko sha'awa da waye da sauransu shi yasa ana ba da labari wata mata za ka yi mamaki kwarai da gaske wato wani miskini ne talaka ba shi da komai ba shi da hali ba shi da iko sai wata rana ya haɗu da abokinsa tafiyar kafa yake abokinsa ya samu aikin gwamnati ya samu kuɗi ya samu arziki masha Allah wata rana ya zo tsallaka titi sai ga abokin ya zo da mota mai tsada ana raka shi ya duba ya ga wannan mutumin abokinsa ne ya zo zai tsallaka titi ko takalmin kirki babu ya sa aka yi fakin aka kira shi shi har ya tsori ta ma da aka kira shi sai ce wane yanzu kai ne wannan ya ce wallahi wane kaga yadda Allah ya damu ya ce to ka tuna abokinka wane a makaranta a ajin kuwa ne ya ce na tuna yanzu kai ne ka zama haka ya ce alhamdulillah Allah ya hore mana duniya Allah ya bamu kaza Allah ya bamu kaza kaga yanzu duk ni ake raka duk motocin nan ni ake raka wani me kake yanzu yace wallahi ranka ya dade bana komai a zaune nake kawai in dai damana ta yi mu je gona mu jalabta in rani ya ko mu zauna mu yi tawakkali ga Allah yace to zo mu gani me sunanka yace sunansa kaza wanda kake da shi ID card yace kaza ne ya dauko check ya rubuta masa kuɗi taimako miliyoyin kuɗi miliyoyin kuɗi ya rubuta masa yace ranar kaza ka je banki na kaza zan yi waya wa manajan bankin ya baka wannan kuɗi ka je ka ka ɗauki nauyin rayuwarka ka inganta rayuwarka ka sayi gida ka ainihin wato gyara ainihin wato harkar kasuwanci in kana yi da sauransu kuma kai mana addu'a ga lambar wayata sai mun haɗu insha Allah ya ɗauki cek ya bashi da lambar waya mutumin ka yana zuwa sai yake ba wa matarsa labari ai na haɗu da abokina ke albishirinki mun samu alheri me ya faru mai gida ai mun warke ai na samu kuɗi yanzu miliyan kaza ya ce mata to yanzu abin da za a yi zan sai mana gida ta ce a alaji ya yi kwarai mai gida ya yi kwarai zan sai mana gida zan je in biya bashin kuɗin makarantar yara da ake bin mu sannan zan je ne jari sannan kuma ke ma ga ɗan kaza nan ki ɗan riƙe ki ɗan yi sana'a a gida ga kaza kaza sauran kuɗin kuma zan je in ƙara aure sai ta shiru ta ce nawa ya rubuta maka sai ce miliyan kaza ta ce in ga cek ɗin da gaske kake ko wasa shikenan ta karbi cek din na karban kuɗi a banki tana karba ta yayya ga cek ɗin ta sa a baki ta cinye gaba ɗaya ta haɗiye ta bi da ruwa gaba ɗaya ta ce wallahi da ka ƙara min kishiya da ka ƙara aure gwanda mu haƙura mu ci gaba da zama a wannan bakin talaucin to yanzu wannan malam laifin waye
akwai iyaye ko
to tsakanin mijin da matan waye mai laifi
shi to na farko da yanzu shi ya zaka da babban magana wadda batun shahida bata shahidu ba Eh.
yana so gigina to ina kira ga maza duk wanda ya samu alherinsa ya ɓoye kuɗinsa sannan ya yi bayani daga baya in ka bar mace mai zazzafan kishi ta gane inda kuɗinka yake wallahi sai ta bunka musu wuta in dai kace za ka ƙara mata aure to malamin an- tare hanzarin ka ba Na.
cikin wannan nan garin tawa eh akwai wanda ya faɗi zai yin aure da Na.
ya shirya komi ba Na.
ta kone tufafi ne da mota ne da komi da la komi.
ilaha illa to kaji wani ikon Allah kaji karatu kenan Awo.
kaji ko kuma a nan garin tawa ya Nan ba faru a yi- a yi- inna lillahi wa inna ilaihi Da raji'un. to mu mu ma da- wannan abun a Najeriya ne ya faru wani bawan Allah muna fatan Allah Allah ya hada shi da wannan kuma mai gidan nasa an yaga lambar wayar an yaga cek din gaba ɗaya bayan da za su zo su haɗu so kaga wannan tsakani da Allah zafin kishi ne ya jawo wannan mata ta yi bata kyauta ba ita ce mai babban laifi abin da ta yi ba daidai bane saboda ko bai saba shari'a ba duk da cewa dai ana ganin yana cikin matsin rayuwa yaya zai bari ya ce zai ƙara aure watakila kuɗin miliyoyin suna da yawa ne yana ganin ya kamata ya dan ƙara haske a rayuwa Allah gyara mana halin mu sannan abu na hudu shine cikin matsalolin ma'aurata akwai alkhiyana zaujiya malam yaudara ta ma'aurata ha'inci na ma'aurata tsakanin mazan da mata zan buga misali akan maza da farko za ga mutum yana da matarsa ta aure amma wallahi bai wadatu da ita ba yana ha'intarta yana zuwa yana saduwa da matan banza a waje khiyanatun zaujiyya wannan ha'inci ne ko kuma ka ga mutum ya zo a rayuwarsa kwata-kwata baya kula matarsa baya daukan wato baya bata kulawa baya ainihin hira da ita baya tattauna da ita amma zai je kasuwa yayi ta hira da 'yan mata a kasuwa ko zai je ofis ɗinsa yayi ta hira da abokanan aiki ko yaransa na wajen aiki wannan ha'inci ne ko kuma mata yau suna kama mazajensu suna hira na soyayya da ƙauna da wasu mata waɗanda ba nasu ba irin maganganun da ba sa gaya wa matansu na aure amma suna zuwa suna gaya wa matan banza wanda ba matansu ba ko 'yan mata da suke nema ko da aure ko da badala ko da fasadi wallahi wannan ha'inci ne da ɗaukan hotuna mutum ya ɗauki hotonsa kyakkyawan hoto ya je na tura wa 'yan mata amma bai zai tura wa matarsa ba ko ya zamanto yana da lokacin da ya zo da zai ba wa matarsa da daddare su yi hira wallahi tallahi malam sai ga ga ya ɗauke hankalinsa akan wata mata ba wai ainihin wato matarsa ta aure ba idan ka zo ɓangaren su kansu matan ba su da kirki da yawa suna da ha'inci da cin amanar aure yanzu da yawa akwai matan da wallahi ba mijinsu ne a gabansu ba suna da wasu mazajen daban ba mazajensu na aure ba tana hira da wani mijin da ba nata ba tana labari da wani mijin da ba nata ba wal iyazu billah akwai matan da suna zuwa suna lalata suna zina suna fasad da wasu mazaje waɗanda ba nasu ba wallahi wannan ha'inci ne ya ku iyaye na mata wannan cin amana ne akwai matan da suke zuwa su je su yiwo ciki su ɗauko ciki na banza su sa shi a gidan mai gidansu a barka da wahalar asibiti a barka da wahalar biyan kuɗin awo a barka da wahalar kaza amma ɗan kuma ba naka bane zinar matar aure yau ta zama ruwan dare matar aure tana wato zinace zinacen da matan aure suke ya zama ruwan dare abin har ya zama hasbunallahu wa ni'mal wakil inna lillahi wa inna ilaihi raji'una so dole ne maza ku sa ido akan matanku ku lura da su ku bibici sha'aninsu kada ku bari ha'inci ya rinka faruwa a tsakaninku da ainihin wato matanku na aure sannan wannan ha'inci din daidai da abin da ka san maza suna yi wa mata su ma matan suna yi wa maza sau nawa mace za ta zo ta ɗauko hotuna na wasu mazaje wadda ba mijinta ba tana kalla tana dariya tana ji- nuna jin daɗinta sau nawa ake samun mace tana yin wai wai wai shi wani abu da ake cewa wai boyfriend boyfriend matar aure ce fa da mijinta amma abun mamaki tana da wani saurayi da yake ɗauke mata ainihin wato a a kewa me kuke cewa a faransa suna da abo- abo- kyakkyawan aboki kyakkyawan aboki ko Eh, eh.
a faransanci ke to wallahi duk irin waɗannan abubuwan suna faɗuwa wannan mummunan aboki za mu ce da shi mu a shari'a duka wannan malam a cike yake da matan da suke zuwa suna alaka da abokanan mazajensu yau Allah ya kawo mu lokacin da wallahi in mutum ba yayi da gaske ba abokinsa sai i nemi matarsa akwai mata da yawa da suke ba da mutuncinsu wa abokanan mazajensu su yaudare su su ha'ince su akwai kuma abokanan da su kansu suke zuwa su nemi matan abokanansu duk wannan abin yana faruwa kuma matsaloli ne da suke cike a gidajen musulmi a yau sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ainihin wato harkar hotuna din nan da bidiyo da waye da sauransu da ake tsawa a cikin wayoyi abin ba daɗin gani Allah ya sauki shine tambayar mu na malam kayan ta dora na yanzu in mutum zai aure da yawa ma wurin bidiyo kin ga da sauran sai ga mutum ya ɗauko hoton matan shi na ya buga bisa katin na invitation na gayyatar na abokanai zuwa bikin shi da sauransu Na'am.
a watsa ga duniya da sauransu na za ka ganin wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke jawo irin wannan fitini wallahi kwarai da gaske wannan kuskure ne ba daidai bane haramun ne mutum zai auri yarinya ba a kai fa ga aurenta bai dauki hoton ta ya liƙe a jikin invitation card yana haska wa duniya na farko dai bai halatta ba wannan matan kowa ya ganta mijinta da iyayenta su ya halatta su gani yaya za a buga hoton mace a jikin invitation a aika wa duniya ga baki daya to ni ina da tarihin da na sani irin wannan mutumin da ya je ya buga hoton yarinyar da zai aura a invitation din wallahi malam da karshe abokinsa ne ya kwace matar daga invitation din da ya aika abokinsa ya ga an gayyace shi wannan daure ya ce kai yanzu wani ina ya je ya samo kyakkyawar yarinya haka kai kawai sai ya je yana son yarinyar nan ya je yana son ta aka je aka yi biki da shi ya shiga ciki ya kashe kuɗi ya samu ya saba yana zuwa gidan abokin nan ana abubuwa da sauransu ashe neman yarinya yake daga ƙarshe wallahi malam sai da ya je ya nemi yarinya ne ya kashe auren wannan abokin kuma ya zo ya aure ta wadda wannan hadari ne kuma ba daidai ba ne kuskure ne sannan abu na biyar akwai matsala ta wato waya salula ɗin nan wannan matsalolin waya wannan salula tana cutar da ma'aurata abin da ke faruwa dukkan su ma'auratan gabaki daya yawanci yanzu mazaje wannan ita ce matarsu idan mutum ya koma gida wannan waya wannan salula wannan ita ce abokiyar hiransa da ita zai fara da ita zai kare mutum yana cin abinci fa hannunsa na dama yana cin abinci yana danne dannen waya na kallo matarsa ta yi kwalliya matarsa ta yi wanka ta gyara jikinta amma wallahi baya saurarar ta ba shi da lokacin da zai saurare ta saboda ya shiga facebook ya shiga whatsapp ya shiga twitter ya shiga instagram ya shiga telegram ya shiga tiktok ya shiga wacece wallahi sai mutum ya kwashe awa biyar shida bakwai bai gama shige shigen nan ba matarsa ta yi wanka ta yi ado ta fesa turare ta gyara jikinta ta yi dukkan abin da macen kirki ya kamata ta yi wa mijinta idan ya dawo amma wallahi yau maza ba su da lokacin matansu wayoyinsu shine suke suke gabaninsu hasbunallahu wa ni'mal wakil dan haka wannan yake kashe aure da yawa da yawa akwai matan da suke su ba za su iya hakura da wannan ba in ta karbi wayar a yi mata bala'i idan ta ainihin ce ta yi magana a yi mata bala'i ba a da lokacinta malam yau mazaje fa da gyangyaɗi suke cika da wayarsu wayarsu ita ce kalmar shahada da suke kwanciya da ita wayarsu ita ce azkar ɗinsu zikiri da ake in za a kwanta akan gado da waya ake waya wannan wayar ita ce mutum zai shiga yana kallon abu har bacci ya ɗauke shi yana kallon wani abu bai sani ba bai yi zikiri ba ballantana ya saurari matarsa ya juya mata baya wallahi wannan zalunci ne wallahi wannan ba daidai ba ne ya ku yan uwana sannan kuma ita kanta matar akwai matan da su ma ba su da lokacin mazajensu sai wayoyinsu ka zo ka tarar da mace ta makara girki ba ta yi akan lokaci ba saboda me kula da wayarta mai gida ya dawo ba ta da lokacin mai gida ba ta bashi lokaci ba amma wayarta ita ce a kashe kudin cafanan mutum akan waya ka yi ta bawa mace kudi ta yi abinci da miya da nama ta gyara wallahi za ta sai kati ne ta saka data za ta sai kati ne ta saka data ta yi ta yawo a duniya tana kallace kallace wanda wannan ba daidai ba ne har yanzu ma- mazan akwai masu kukan cewa idan mutum ya dawo matarsa kawai abin da yake kanta grup ɗinta na 'yan mata da take shiga grup ɗin mata da take kalle-kalle mai gida zai zo ya gama surutunsa ba za ta saurare shi ba batta maganan hotuna na rashin mutunci da rashin kirki matar aure ta zo ta kwaɓe matar aure ta zo ta yi kwalliya matar aure ta cire hijabi matar aure ta cire niƙabi ta saka wa- wa- waya ta yi selfie ta ɗauki hoto tana sawa a dp ɗinta wallahi duk mutumin da ya bar matarsa tana saka hotonta a dp ɗinta ko a whatsapp ko a facebook ko a cikin waɗannan abubuwan da ake sawa wallahi ta gama da kai kuma ina tabbatar maka wasu sai sun bi ta sun farauce maka ita in kai wasa wani sai ya raba ka da wannan matar taka ku daina nuna kwalliyarku da adanku da kyawunku a duniya ba ku nuna wa mazajenku ba kin ki ki wanka ki nuna wa mijinki kin ki ki gyara kanki ki nuna wa mijinki amma kina iya gyarawa ki dauka ki sa hoton deep a deep dinki ina shaida mata haramun ne haramun ne daukan hoton kanku da kuke yi kuna sawa kuna matan aure kuna saka hotonku a facebook kuna matan aure kuna sa hotonku a dp ɗinku kuna matan aure kuna saka hotonku abin nan ba daidai bane yau ko hoton yarinya ki yarki budurwa wacce ta girma bai kamata ki sa ba saboda gudun fitina a rayuwa to duka wannan abubuwan koke-koke ne da ma'aurata suke ta yi a tsakaninsu wanda kuma gaskiya ya kamata mu kokari mu gyara abu na shida almubazzaranci almubazzaranci da mata suke yi a gidaje ya isa sai abin da Allah ya galiban harkar zamantakewar aure mata ke yin almubazzaranci ban ce maza ba sa yi ba mazan ma suna yi amma mata sun fi almubazzaranci da ruwa almubazzaranci da abinci almubazzaranci da sutura almubazzaranci da wutar lantarki almubazzaranci da duk abin da ka sani yanzu mu ɗauki misalin wutar lantarki da ake biya kati ne ana sa kuɗi ana biya wallahi sai mace ta zo ta kunna air condition ya yi ne yana yi ba kowa a ɗakin saboda ba ta da asara ko ta zo ta kunna ainihin wato wuta ce ka gani fanka a kunne wuta a kunne da ranar Allah wutacen gida a kunne saboda rashin tausayin miji saboda rashin jin ƙayin miji da almubazzaranci da abinci kana wahala namiji yana da jibin goshi zai nemo ci ya nemo sha ya nemo abinci amma wallahi mace za ta zo ta dafa abincin da ya fi karfin gidanta a zubar da shi ga rowa tsiya su ki su bawa almajirai a gidanka a zo ana zubar da abinci duk mutumin da ya bari a gidansa matansa suna dafa abinci suna zubarwa sai Allah ya tambaye ka kuma sai Allah ya jarrabe ka a rayuwarka so mata ku ji tsoron Allah dangane da almubazzaranci da kuke yi na abinci kuna zubarwa kuna ainihin zuba mai sama da bukata kuna zuba manja sama da bukata kuna zuba siga sama da bukata kuna zuba kaza sama da bukata saboda kun same shi a wadace kun same shi a yalwace ku tuna akwai yan uwanku mata da kullum sai sun yi awo akwai yan uwanku mata da a manja manja a leda ake siyo manja a yi abincin ranar shi amma ke Allah ya baki jarkoki ya baki galan galan ya baki sto yana cike da shinkafa cike da taliya cike da kuskus cike da kaza amma kuna yin almubazzaranci wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura qur'ani yace kada ayi almubazzaranci lalle masu almubazzaranci yan uwan shaytan ne duk matar da take almubazzaranci a gida na mai gidanta to yar uwar shaytan ce ku ji tsoron Allah ku sauƙaƙa wa mazajenku mai gida ya kashe kuɗi ya yi wa yara ɗinki za ka ɗinka wa yaranka kaya ka kashe dubu kaza wallahi kafin shekara ta dawo an bar yara sun yi fitsari a cikin kayan sun kokona ko sun yayyaga kayan ko an bar shi cikin kayan wanki ya riɓe ko an jefar da shi ana goge-goge da shi ko wani abu makamancin wannan duk ba abin da mata ba sa yi sai dai mu ce Allah shirya mana matanmu Allah shirya mana iyalanmu bayan wannan daga ciki akwai matsala ta rashin girmama abu na bakwai kenan ka yi hakuri na san za ka ɗaya da ni saura guda uku abu na bakwai shine karancin girmamawa mata ana samun karancin girmama miji mace ta kan da mijinta ya zama kamar sa'anta kamar abokinta ta yadda ba ta ganin girmansa yi magana tana yi kuskure ne matar aure mai gida yana magana kina yi kuskure ne yana miki magana kina masa gatsi ne kina murkuɗa baki kuskure ne wannan sannan kuskure ne ya ba da umarni a ƙi abi kuskure ne ya kira a ƙi a zo kuskure ne mai gida ya ce kar a yi a zo a yi abin da ya ce kar a yi kuskure ne mai gida ya neme ki kuma ki kaurace masa wannan kuskure ne da haka da yawa daga cikin mazaje yau suna kukan matansu ba sa girmama su mala akwai mutumin da ya ce shi da mun bai ma isa ya bada doka a gidansa ba batun ma wai wai ya ce kar a yi bai isa ba akwai su da yawa ko to ka gani wannan ba daidai bane manzo Allah yana cewa khairun nisa'i man idza amarta a ta'atka وإذا نظرت إليها أسرتك وإذا غبت عنها حفظتك عن نفسها ومالك mafi alherin mace ita ce matar da in ka ba ta umarni za ta yi maka da'a idan ka ainihin kalle ta sai ka ji daɗi saboda murmushi kana ganin ta sai ka yi farin ciki saboda tana son ka kana son ta tana maka abin jin daɗi da kwanciyar hankali sannan in ka ba ta umarni za ta bi sannan idan baka nan kai tafiya za ta kiyaye mutuncinta a kanka ba ta bari tana alaka da mazan banza ba ta zuwa tana shige-shige inda ba a ba ta dama ba amma yau sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una akwai matan da suke kiran ainihin mutane su zo su kwana a gidan mai gidansu ma saboda an san yayi tafiya ba zai dawo ba akwai matan da suke alaka lalata da mai gadi akwai matan da suke neman almajiran gidansu masu musu shara akwai matan da suke neman mata 'yan uwansu mata duka wannan yana daga cikin abubuwan da ake na rashin kyautawa a tsakanin wato ma'aurata ku girmama mazajenku don girmama miji addini ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mace ta bi mijinta ta yi masa da'a sai dai in ya umarce ta da sabon Allah tabaraka wa ta'ala idan ya bada umarni dole a bi in ya hana dole a hannu in ya ce a yi dole a yi sai dai in ya fi karfinki ko kuma ya zo abin da yake ba a kan shari'a yake ba ba a kan daidai ba haka daga cikin mazan su ma akwai wanda ba sa girmama matansu a gaban 'ya'yanta ya hantare ta a gaban 'ya'yanta ya zagi iyayenta a gaban 'ya'yanta malam ya dake ta malam akwai mazan da suke dukan matansu a gaban 'ya'yansu wallahi duk namijin da yake wannan abun wallahi ya sani azzalumin namiji ne shi kuma sai Allah ya rama wa wannan mata za ka sha mamaki za ka zo ka haifu wallahi tallahi sai an zo an daki ɗanka ko an daki ɗiyarta ɗiyarka a gaban 'ya'yanta wanda wannan ba daidai ba ne duk abin da mutum zai yi wa matarsa ya yi mata a ɗaki in yara suna nan ka haɗiye fushinka ko ka ce wa yaran ku tashi ku ba da wuri mai gida zai yi faɗa a kore su ya fi ai amma mutum ya zo ya zo yana abin nan wata mata ta ce in ya zo yana yi sai in sadaf sadaf in lallama in shiga daki wanda ya biyo ni daki ya min abin da zai yi amma yanzu abin da yake zagi malam zagi na subhanallah alazim mutum mai gida yana dura matarsa ashar dan abu kazanki wal iyazu billah wannan ba daidai bane rayuwa ce ta gargajiya da maguzanci da rayuwa ta rashin addini duka muna kira ga ainihin wato ma'aurata don Allah ku girmama junanku miji ya girmama mata mata ta girmama miji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ɗayan ku zai zo ya dauki hannu ya daki mace kuma da daddare zo ya neme ta baka jin kunya yace waɗanda suke dukan matan su laisa ulaika bi khiyarikum ba su ne zababbu a cikin ku ba amma da yawa akwai mazajen da subhanallah ba su da kirki a wannan janibi dan abu kaɗan sai dai ka je pap ya make ta ya dudduke ta har ma da rauni ma akwai wanda suke ji wa matansu ma ciwo da sauransu ko kwanan nan wani zo yake magana ai yana ta addu'a taimaka mai da addu'a akan ainihin matarsa ta yaji ubanta ya ce sai ya sake ta a me ya faru ya ce an sun ce wai ina dukanta kuma gaskiya ne na taba dukanta na ce to kaje ka jiyo ai tunda kada ke ta ubanta ya ce sai ka sake ta to kaje ka san yadda za ka yi waye zai yadda ya bada yasa ana talaka ta ana dukanta kamar jaka ta baka abinci ta maka da safe ta maka da rana ta maka da daddare ta kula maka da 'ya'yanka ta dauki nauyin kula maka da gidanka ita ce mai gadi a gidanka ita ce mai kula maka da suturarka ita ce mai kula maka da arzikinka sannan ka zo ka neme ta da daddare sannan in ta maka laifi ka zo ka rufa ta da duka saboda baka da kirki wannan ba daidai bane ba ko qur'anin da ya magana dukan da aka magana wadribuhunna din aka ce darban ne ghairu mubarrahi duka wanda yake ba mai karya kashi ba ba mai jiyar da ainihin wato ciwo ba abu na takwas shine wato kazanta kazanta tana damun ma'aurata akwai matan da kazamai ne lamarin su ba kyau wallahi malam mutum zai je gidan makota gidan abokane ya sha'awa amma bai isa ya zo gidansa ba ka ji gida yana wari ka ji gida yana bashi ka ji mace malam kitson kirki ba ta iya yi faratu tana takartar mai gida ta zo miƙa maka kwano ta yanke maka hannu da farcenta subhanallah wannan wani irin bala'i ne wannan an taɓa sanin mace da ƙazanta irin wannan farcenki a cike da ƙazanta ɗan jambaki da gazal da ɗan abun kwalliya da gyaran gashi da ake hajiya duk baki a yi ɗakinki kamar daddawa aka rufe a ciki kicin ɗinki baya shiguwa saboda ƙazanta da ƙudaje da datti da ƙazanta a ciki toilet ɗinki baya ganuwa wallahi wannan cutar da mai gida ne haka shi ma mai gidan akwai ƙazamai mutum za ga yana yin sana'a wacce take tana da ƙazanta ko wataƙila gyaran mota yake ko wataƙila yana yin fawa ko wataƙila yana aikin gini ko wataƙila yana wani abu na ƙura ko na datti haka zai zo malam da daddare cikin ƙazanta jikinsa yana warin gumi haka zai zo tunkari matarsa wallahi wannan zalunci ne mata da yawa suna faɗa suka ce wallahi malam in wani namijin ya zo maka yadda ka san wato wato mushe aka kulle a leda aka kawo maka haka zaka ji saboda bala'i baya wanka kuma an ce ya wanka sai ce ke za ki sa ni yi wanka bakin mutum ya zama yana datti da kazanta kuma ya zo tunkari matarsa bakinka yana bashi kuma ba za ka tsaftace jikinka ba wannan ba daidai ba ne wani mutum ya taɓa burge ni yake ce ai malam yau sama da shekara ashirin ni dai ba zan iya tuna akwai ranar da da daddare ban yi wanka ba yace ai ba na yadda iyali na ta zo wuri na ban yi wanka ba yace ba na ɗaukan kaskanci ba na ɗaukan wulakanci sai na yi wanka tas yanda za ta yi wanka ta yi kwalliya ta sa turare ta gyara yace ni ma ina da shi a toilet ɗina sai na yi wanka na yi kwalliya na sa turare na shafa abubuwa masu kanshi sannan sai in ce bismillah to irin waɗannan mazajen su ake so ba ƙazamin namiji ba wanda yake baya kula da jikinsa ya cutar da matarsa wallahi mata suna da haƙuri a wannan janibi abu na tara shine ƙauracewa mace a shimfiɗa da yawa daga cikin mazaje akwai masu ƙauracewa mace su daina alaƙar auratayya da su kwata-kwata haka kawai wataƙila ko yana da matan banza da yake nema wataƙila kuma ya gaji da ita wataƙila kuma yana da wasu abubuwa a wannan salula da yake zuwa yana ɗauke kewa da ita a cikin wato akan harkar iyalinsa ya rabu da iyalinsa ya ainihin watsar da kashinta akwai matar da ta ce shekara hudu ya rabu da ita akwai matar da ce shekara bakwai rabanta da mai gidanta akwai matar da ce yau a lissafi tana ganin tun ɗansu ƙaramin ɗansu ɗan autansu shine mai shekara ashirin da wani abu wallahi rabon mai gidanta da ya zo ya alakar aure da ita haka kurin tayi tayi tayi shekarunta bai wuce ta bukaci namiji ba shi ma haka amma ya watsar da kashinta watakila ya ƙara wata mata watakila yana da wasu matan watakila kuma zalunci watakila kuma son zuciya wannan yana kashe aure kuma wannan yana cutar da ainihin wato matan kamar yadda kuma ana samun matan ma masu ƙauracewa maza amma ba su da yawa shi yasa ba zan yi dogon jawabi akai ba matan da suke ƙauracewa maza ba su da yawa akwai su ba daidai suka yi ba kuskure suka yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani duk matar da mai gidanta ya neme ta a shimfiɗa ba ta zo ba za ta kwana tana cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala shi ma namiji zai kwana yana cikin fushin Allah idan matarsa ta buƙace shi ya ƙaurace mata abu na goma na ƙarshe abin da ke faruwa shine irin saka baki da shigegeniya da ake at-tadakhul a cikin sha'anin aure na ma'aurata ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba kamar misalin iyaye Allah saka musu alkhairi akwai iyayen da suke uwa da su makarbiya gaba ɗaya akan harkar auratayyar ƴaƴansu wai wai kaga komai su ne za a zo ana shari'a da su wannan ba daidai bane ya kamata a rinka barin su in sun yi fada su sun hunta tsakani in abin ya fi karfi a zo a yi akwai mai gidan da fa idan matarsa za ta ce unguwa sai ya ce wai ta tambayi ubansa kaga wannan ba daidai bane ba shari'a bane ba ya za a ya ce matarka za ta je unguwa ka ce wai babanka za ta tambaya akwai wanda idan matarsa za ta yi wani abu sai kin je gurin hajiya kin ce kaza kin yi kaza da sauransu wannan wannan ba daidai bane akwai iyayen da suna sa ido ya yawa akan harkar auratayyar ƴaƴansu wataƙila an ga mutum yana cin abinci mai kyau to kai haka za ka zo ka kare a kanta kana ta kashe mata kuɗi to mu ba za mu yadda da wannan ba kaga bai kamata ba alaji tunda ya samu wadata zai yalwata wa iyalinsa wannan ba daidai bane a hana shi akwai wanda kiyaye suna sa ido daidai da sutura idan ka yi wa matarka sai an ga atamfan nawa ka ɗinka mata sai an ga kaza ɗin nawa kai mata so irin waɗannan abubuwa matsaloli ne gaskiya da suke kawo tasgaro da matsaloli akan zamantakewa na auratayya na ainihin ma'aurata guda biyu wannan ita ce tsaraba da zan baku a wannan gidan rediyo mai albarka gidan rediyon tambara ko a wannan gari na tawa a ƙasar Nijar Allah ya mana albarka Allah ba mu dacewa don sani ba ko akwai tambayoyi insha Allah ba wai don sun gare ba na'am yanzu nan misali inda muke cikin garin da muke na'am babban matsala wadda ke abkuwa na'am mata su muna afuwa sun sani na'am
mafi yawa ana samun na kwarai amma an rinjaye na kwarai yawa game da abun da ya shahi kyautatawa da miji da sauransu in kawai yanzu darasin da kai na kwalliya
na'am a bijiro ma miji da kwalliya da sauransu na'am to nan ko da ka samu mace in ba ta jajirce ba na'am ta san addininta kuma ta san abin da aka gaba gare ta na makoma gobe alkiyama Mm.
to mata yan uwarta ka sa ta bar wannan a ce wance karuwa ce in subhanallah ba in kware ku ce karuwa ce ni zai yi mamishi ko kaza eh, wannan abu da ta kai ai karuwanci na Wal iyaz billah.
Ya- ya- Wal duk iyaz irin wannan billah.
malami za ka to ce to wanga wannan abu ba daidai bane gaskiya kuma kamar yadda ka faɗa Allah ma albarka yana daga cikin matsalolin da ake fuskanta din kaga mata wasu suna ziga yan uwansu su hana su biyayya ga mijinsu yanzu idan an ga mace tana bin mijinta tana masa da'a sai kaga ainihin wato ba ni sunan shi an zo ana ana ziga ta ke ashe banza ce ke zaki zo ki biye wa namiji duk matar da ta bari aka hana ta ta yi wa mijinta kwalliya ko ta bari kawayenta suka ainihin hana ta ta yi biyayya wa mijinta sun kai ki sun baro kuma sun cuce ki sun cutar da ke da haka wajibi ne bin miji wajibi ne yi wa miji da'a kuma wajibi ne a kyautata masa But musamman batun kwalliya din nan mala ai shi namiji ai Allah da ya yi shi daman kawai Allah ya yi shi ne a yi masa ado a yi masa kwalliya ji daɗi namiji kwalliyar mace yana ɗaukan hankalinsa yin kunshi shafa turare gyaran gashi saka sutura wadda take za ta bashi dama ya ji daɗi ya ga iyalinsa ba sai ya je waje ya gani ba duk wannan namiji yana da haƙƙi matarsa duk tsohonta sai ta yi masa to ballagazajjiyar mace watsatsiyar mace wacce bata san ya kamata ba ita ce za ta bari ƙawaye suna raba ta da ainihin wato ainihin wato aurenta da sauransu akwai tambayoyi da aka turo mana a ainihin wato facebook wani yana cewa daga tasiu turba ya ce idan mutum bai samu damar azumin tasu'a ba zai iya yin ashura wannan yana magana ne akan azumi da ake yi yau da gobe azumin tasu'a da ainihin wato ashura wai idan mutum bai samu damar yi ba zai iya yi kwarai da gaske kamar yanzu misalin yau tasu'a tara ga wata mutum bai samu dama ba to daman ashura din ita ce asali ai ta gobe ita ce asali wanda manzo Allah ya ce idan mutum wannan azumi na gobe insha Allah ta'ala Allah zai kankare mai zunubin shekara guda kuma azumi ne da annabi ya tarar da yahudawa ma suna yi har ya ce da su ai mu muka fi ku cancanta da yin wannan azumi saboda suna yi ne dan ranar Allah ku fitar da banu Isra'ila daga damkar Fir'auna daga makiyansu da haka wannan azumi sunna ne ibada ne addini ne yana da kyau mutane su yi shi so mu komo zuwa ga abin da muke faɗa maudu'in mu magana ta gaskiya na yadda da kai na gamsu akwai matan da ƙawayen su ke sarrafa su ko malami ba ta jin wa'azin malami wallahi ta fi jin na ƙawaye akwai matan da wato kawayensu su ce musu suke ce musu ku yi wa mijinku kaza ko kar ku yi masa to duk wanda Allah ya jarabe shi da matar da kawayenta ke control din ta to gaskiya ba karamar asara yi ba kuma shi yasa dole ne kowane namiji ya yi kokari ya san kawayen matarsa dan kada ta zo ta yi abokantaka da mugayen kawaye waɗanda suke ba na kwarai ba ba kuma na kirki ba Allah ya gane da mu a sai ta bi wannan misali har yanzu da anan garin wajen sarrafa mace ga gida da yawa za ka samu iyaye da yawa ba su yadda da in sun aurar da ɗiyarsu ba ta zan ƙarƙashin mallakar miji da sarrafawa miji da ba da umarnin miji sai ka iske har yanzu akwai gidaje da yawa iyayensu mata su ne ke gudanar da umarni na mace ta hito ko a harkashe ta a ta wurin biki ko a ta inin suna ko a ta da sauransu wannan kuskure ne a ce wai gida ku aurar da ɗiyakku ko ku aurar da ɗanku ya zamanto wai miji ba shi da ikon ya ba da umarni wa yarku wallahi wannan ba daidai ba ne ni na sani tabbas akwai matan da idan miji ya ce a yi kaza sai ta buga waya gidansu ta yi ko kar ta yi wanda wannan zalunci ne ba daidai ba ne duk uban da ya zama yana da wannan ɗabi'a ta ainihin wato shiga cikin sha'anin lamarin matarsa da mijinta wannan ba daidai ba ne kuskure ne wannan ba daidai ba ne kuma maguzanci ne gaskiya amma a shari'a mun sani cewa duk matar da miji ya riga aure ta to da cinta da shanta da ɗawainiyarta da larurarta da ba ta umarni ki ko karki da ya mata faɗa yana ƙarƙashin mijinta amma ba cewa aka yi uban ba shi da iko a kanta ba a'a uban ma yana da iko amma ba shi da ikon da zai zamanto miji ya ce a yi kaza a gidansa shi kuma uban ya ce ba za a yi ba wannan ba daidai ba ne kuma zai kashe aure ko uwa ya zama uwa ita ce take da iko wallahi malam ba wai sai a nan Nijar ba ko mu a Najeriya ma da sauran kasashe na Hausa duk yawanci ana yin wannan abu ka zo ka auri yarinya sai ka ga wallahi uwar ta ce take sarrafa ta kuma dole kai mata da'a ka bi ta in ba ka ba uwan nan sai ta kashe maka aure da yawa an samu matan da suka kashe auren ƴaƴansu suka zo suna zaman wato subhanallah zawarci a gaban su kuma saboda tsabar son zuciya na ainihin wato su iyaye mata din wanda wannan kuskure ne kuma ba daidai bane kuma abin da namiji ya kamata ya gaskiya ya kamata ya dau mataki duk mai gidan da ya ga cewa matarsa ba ta sarrafuwa a hannunsa sai a hannun iyayenta ko uwa ko uba na'am yana da kyau ta bi uwarta ta bi ubanta amma bai kamata ta saba umarnin mijinta ta je ta bi abin da uwarta ta ce mata ba kamar yanzu misalin watakila ya ce ta zo za su je gidan iyayensa ganin gida a je a gaida iyayensa sai ta buga uwarta waya sai uwarta ce kar ki je ban yarda da su ba ba za ki je ba to miji ya ce ta je uwarta kuma ta hana ta to a nan gurin a shari'a za ta bi mijinta ne ta ba uwarta hakuri kuma duk wanda ya zama tana da wannan ɗabi'ar miji zai ce wa matarsa ta yi kaza ke kuma ki ce kar ta yi kaza za ta yi wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne kuma nan son zuciya ne na tambayar mu ta karshe lokacin mu ya hasko muna malam me zaka ce ma mazaje wanda yake Allah ya rige ya kaddara maza mata karkashin jagorancin mazaje amma yau abin da ke faruwa a nan da mutum magana ta hada shi da mata ta sai ce ya sake ta nan ga ka'idar mu idan mutum sake mace da ya ba da jika jika guda ta kuɗi kawai alama ya ba da izini ne a ta gidan alkali a yanko mata takarda sai iyaye su zaka su ce jika ba ta kashe aure a ɗauko jika a mai kasa mai abu ne ko kalmar da ya tashi na sake ki in ma abun ya cika shi kai tsaye ce na sake ki sauki uku sai a wayi gari kalmomin sakin malam adadi daban-daban ba su kidayuwa kuma ana na ana zaune da aure wannan wannan ba daidai ba ne yana daga cikin wato rashin ladabi da tarbiyyar baka namiji ya zama kawai da an taba shi a buransa ya ɓaci wai sai ya ce mata wai o ya ce mata ya sake ta irin wannan ba mijin kwarai bane da ya kamata a ce an ba shi ɗiya da zai aura ba daidai bane kuma shari'a ba ta son wasa da saki kuma fa saki fa in an yi shi fa yayi duk wanda ya bude baki ya ce wa matarsa ya sake ta ko rubuta takarda ya ce ya sake ta wallahi ta sabu ta sabu illa iyaka kawai abinda malamai suke cewa idan mutum a lokaci guda ya ce ya sake ta saki uku ko saki kaza to wannan ana daukan sa saki ɗaya ne amma wannan wasa da saki bini bini a ce an sake mace wannan ba daidai bane ba a girmamawa a ciki kuma su zo su sake matan su zo suna da na sani kaga mutum yana rabe rabe yanzu in ya sake ta saki uku kaga yana ta kame kame mun sani da yawa mazajen da sun saki sun dawo sun saki sun dawo sun saki sun dawo sun yi na ukun kuma Allah ya jarabe su da son matan ita Allah ya jarabe ta da sansa shi ma Allah ya jarabe ta Allah ya jarabe shi da santa kuma babu aure hatta tanki hazaujan gaira har sai in ta sake sabon aure to wulakanci ne wai mace bini bini da abu ya faru ka ce wai ka sake ta wai ka sallabe ta har kuma wai ku ana bada wai jika a je a yanko wata takarda ko na makamancin wannan eh ba cewa aka yi ba za a sake mace ba za a sake ta idan wani dalili ya kama annabi ma ya sake mata amma ba a so bini bini dan karamin laifi da wanda ya kai da wanda bai kai ba kawai wai a ce wai an sake mace an sallame ta wannan ba daidai bane kuskure ne muna fatan yan uwa za su gyara waɗannan matsaloli na ma'aurata da ke gudana a cikin gidajen mutane Allah ya bamu dacewa Allah ya rangwanta mana Allah ya sa mu cikin imani zaka ba mu program daga yau har zuwa ƙarshe na guji.
Assalamu alaikum rahmatullah. Abu guje program kiyo insha Allah. Eh akwai wa'azi da za a gabatar a gidan mai martaba